ya albarkaci wannan ainihin wa'azi da aka kawo da ainihin wasu ayoyi na Qur'ani da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramakallahu fadda
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tonikan a wannan gurin ba mai wa'azi ba ne mai masaukin baki ne da jawabi ne na godiya ya kamata a ce na yi bayan an kammala sai na ji an kira sunana na zo na yi wa'azire na sihare manyan malamanmu malam ibrahim mahmud ya baba da malam murtaza garba affa sun gabatar da wa'azi mai matuƙar muhimmanci wanda ya shafi yaro ya shafi babba ya shafi mace ya shafi namiji kuma abin da ya ɗau hankali na sai na ga dukkansu sun haɗu a wani waje guda ɗaya yayin da malam ibrahim ya yi magana a kan sallah malam murtala ya yi magana a kan haƙuri sai na ga to kuma ai Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya yi wasta'inu bis sabri wassala wa inna hala kabiratun illa alal khashi'i ku nemi taimakon haƙuri ku nemi taimakon sallah duk da al'amarin sallah babba ne sai wajen masu tsoron Allah sai zama wannan ayar ta haɗa haƙuri da sallah su ma wa'azinsu ya haɗa mana haƙuri da sallah wala'alla kuma ba ayar suka hango ba kowanne ya naɗo maudu'insa ne saboda ganin dacewar ya yi magana akan wannan maudu'in saboda kishirwar al'umma zuwa ga maudu'in mai yiwa wani mai sauraro mai ji a kusa ko a nesa zai iya cewa mu za a yi wa maganar sallah? Shekara ta nawa ina sallah, ni da aka haife ni musulmi. Me yiwa wani zai iya cewa wai ka ji akan haƙuri ake magana. A gaya mana sabon abu mana, haƙuri kan jiya ma akai akai mana magana. Shekaran jiya ma haka ne, kullum abu ba sabo? idan ka san makarancin alkur'ani mai girma wadda yadda haddace alkur'ani kullum a cikin abu ɗaya yake kewayawa ya karanta ya maimaita ya karanta ya maimaita amma alkur'ani bai daina yi masa wazi ba kuma bai daina karuwa da abin da ke cikin alkur'ani ba kuma alkur'ani har yanzu yana bin sa bashi anzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء musulunci ya fara yana bako haka zai ci gaba a bako haka zai kare a bako madalla da baki su ne musulmai waɗanda kullum kullum wannan addinin suna yin sa ne a cikin bakon al'amari. An saba da sallah, amma sallah ba za ta gushe ba bakuwa ce. An saba da haƙuri, amma hakuri ba zai kushe ba bako ne tunda har yanzu sallar ba a yi abin da ake so ba hakurin kuma har yanzu ba a yi abin da ake so ba don haka ba za su gushe ba baki ne wannan rayuwar rayuwarka tsakaninka da ubangijinka tana bukatar haƙuri shi yasa Allah ya haɗa haƙuri da sallah a waje ɗaya ita kanta sallar in baka da haƙuri ba za ka iya ba sallah ta haɗa abubuwa da suke bukatar haƙuri sai ka yi haƙuri sannan ka iya tsayar da sallah malam ya ce bayinta shine abin da ake nema ba tsayar da ita shine abin da ake nema ka yi ta yadda ake so yadda ya dace yadda aka karantar da ita akan lokaci ka yi sallah irin wacce za ta yi maka amfani ta yi tasiri a zuciyarka ta yi tasiri a cikin gabanka da an ganka a ga mai tsaye da sallah a ga an nuri a fiskarka sallah ta rika maka jagoranci cikin kalamanka da ayyukanka sau da yawa musulmai idan ka ga mu'amalarsu za ka fahimci cewa sallarsu ba ta da kyau ba sai ka dubi sallar ba aikinsa in ka duba alama ce ta sallarsa ba ta da kyau maganarsa in ka saurara alama ce ta sallarsa ba ta da kyau sallah ba ta barin mutum ya sake harce sallah ba ta barin mutum ya yi tsiwa sallah ba ta barin mutum gabansa su sake sallah tana nutsar da mutum tana mai da shi cikakken mai hankali wanda ya san ya kamata da haka ayyukanmu suna nuna da gyara a sallolinmu ayyukanmu suna nuna akwai gyara a cikin sallolinmu. To balle in ka dubi sallolin, ko dai rashin yinsu akan lokaci, ko kuma yinsu a cikin lalaci, ko kuma yinsu a cikin gaggawa, ko kuma yinsu sallah zuciya tana hararan wasu al'amura ba sallace a cikinta ba. Sai mutum ya tsinkayi kansa, tun daga farkon sallah har ta. shi ma bai san me yayi ba mutum ya mai da sallah al'ada saboda ya saba yana yi tun yana yaro don haka sallah ta buga bansa idan ya fara ta ko bai tuna ta ba zai gama ta daidai sallah ta zame masa al'ada don haka da fatiha da sura zai iya karanta maka fatiha ya karanta sura bai san wata sura ya karanta ba saboda sallah ta zame masa al'ada ya iya ruku'u ya iya sujada don haka baya bukatar yayi nazari a cikin su a lokacin da yake yin su alhalin an shar'anta wannan sallah a karanta mata Fatiha bayan Fatiha a karanta mata sura wannan surorin an zo da hikimomi da yawa a cikin karanta su cikin wannan sura ana bukatar raka'a farko tafi raka'a ta biyu tsawo wannan sura sun zo a nassoshi na hadisi surori mabambanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta sura kaza ya karanta sura kaza ya karanta sura kaza ya karanta sura kaza cikin surorin nan da yawa surorin da manzon Allah sallama yake karanta su a sallah suna da alaka da waɗansu al'amura waɗanda yake jinsu a cikin zuciyarsa shi yasa yake karanta su a cikin sallarsa don a nuna maka cewa mai sallah a faɗake yake lokacin da yake sallarsa ba a gafale yake ba zikirin ruku'u ba iri ɗaya bane idan an ɗago daga ruku'u zikirin ba iri ɗaya bane tahiya ba iri ɗaya bace kai ita kanta sallama ba iri ɗaya bace sun zo daban-daban malamai suka ce hikimar da ke cikin haka idan kana sauyawa launi-launi, to zai rika sa kana mai da hankali akan abin da kake yi. Amma kullun sura ka ƙulhuwan lahu, kullun tahiyarka azzakiyatu, kullun salamarka assalamu alaikum. Idan ka saba da haka, harcenka ya goge, gabanka sun goge, haka za ka yi sallar har ka gama ta baka san me ka yi ba. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bawa zai rika yin sallah ba zai gushe ba a cikin sallarsa yana rasa lada yana asarar lada ladansa yana kwaranyewa saboda bai san me yake yi ba har sai ya ƙare sallarsa ladansa ma ya ƙare ƙarshe mutum ba zai samu lada a cikin sallarsa ba sai gwargwadon abin da hankalinsa ya zo kai lokacin da yake sallar to kaga idan irin wannan sallar mutum yake zai daɗe bai ga ma'anarta ba zai daɗe bai ga tasirinta a cikin gabansa ba to balle wanda yake wasa da sallah bai damu da lokacin sallah yayi ba suna nan matasanmu a yanzu da sabbin balaga da tsofin balaga sallar ba a ɗauke ta a bakin komai ba kuma ita ce komai duk wanda yake son zaman lafiya ya rike sallah duk wanda yake son zaman lafiya ya rike sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa ju'ilat qurratu aini fi salah an sanya mun farin ciki na a cikin sallah idan ya ji damuwa idan ya ji tashin hankali sai ya ce da Bilal Bilal lokacin sallah bai yi bane ka kira mana sallah mu shiga sallah mu samu hutu wato shi a cikin sallah yake samun hutu sallallahu alaihi wasallam ba wai yayi ta ya huta ba malam ya buga misalin waɗansu yanzu suna sallah ne da su su huta a gaggauce a samu a yi ta a huta kadda Allah ya ce ba a yi masa ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar ne yake in ya shiga sallah ne sai ya samu nutsuwa duk wani lissafin sai yana saituwa ne a cikin sallah ibn al-arabi alaihi rahmatullah a cikin ahkamul qur'an yake cewa ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu rafkanuwa a cikin sallah har karo biyar a tarihinsa na sallah ya samu rafkanuwa har karo biyar yana sallah a sallah a zahar a sallar la'asar galibi ma a zahar da la'asar wannan rafkanuwar malam yake cewa dalili kuwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga sallah zuciyarsa takan koma ne zuwa ga ganawa da ubangijinsa da shauƙinsa da kewarsa da nishaɗinsa ya koma zuwa ga halarar ganawa da ubangijinsa subhanahu wataala har wannan yakan sa ya samu rafkanuwa ya sallama a raka'a biyu zai yi raka'a hudu kuma ya sallame a biyu bai ma farga cewa biyu yayi ba saboda yayi nisa a cikin ganawa manzon Allah sallama ba mai lissafin raka'o'i bane saboda hankalinsa ba akan lissafin raka'a yake ba hankalinsa yana kan ganawarsa da mahaliccinsa a cikin sallah abinda zai gaskata abinda malam yake faɗa kuwa hadisin na na Aisha radiyallahu anha da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsayawa sallah har kafafunsa su sintin sintin kafafunsa sun kumbura ya ma'aikin Allah me ya samu kafarka ta kumbura haka tai tai suntum tsayuwa ce a cikin sallah shin lokacin da yake tsayawa a sallan nan baya jin kafar tana tsami ne lokacin da yake tsaye a cikin sallah baya jin gajiya ne a kafar ya za a yi kafa ta yi tsami har ta kumbura mai ita bai sani ba saboda ya narke a cikin ganawa da Allah a cikin sallah shi yasa da ya ga wani mai baza-baza ya zo ya yi sallah ya ce kai koma ka sallah ba kai sallah ba ya ce ya ma'aikin Allah na yi sallah mana ya ce na ce da kai koma ka yi sallah ba kai sallah ba ya koma ya yi sallah ya dawo ya zo wucewa ya tokare shi ya ce koma ka yi sallah na ce ma ba kai sallah ya ce yanzu nan fa na ya ma'aikin Allah ya ce ka koma ka yi sallah ba kai sallah ba ya koma ya sake sai da ya yi sallah karo uku ya zo zai wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ce bawan Allah na ce maka ba kai sallah ba yace ya ma'aikin Allah la uhsinu ghayraha in dai sallah wata daban ba wannan ba in sau dubu zan yi ba zan iya wata ba wannan na iya amma kun ji annabi sallama ce da shi ba kai sallah ba nawa ne masu irin wannan sallar to ba su yi sallah ba ba su yi sallah ba to da yawa mutane haka suka ɗauki sallah masu yin ma sun ɗauke ta a yi ta a gama a huta balle waɗanda suke wasa da ita. Matasa suna wasa da sallah, sallah asuba sai rana ta fito, a zahar ba za a yi ta ba, la'asar an yi shirin kwallo magariba lokacin ake hura usur isha to za a ci ba ta ita ake ba asuba bacci ake sai rana ta fito da haka sai ya zama yanayi wa sallah a sha ruwan tsuntsaye sai lokacin da ya ga dama ya yi sallah wallahi dole ka tambaɗe ba abin da zai hana ka tambaɗewa kai da seti kam sai dai ka ga ana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku umarci ‘ya'yanku da sallah suna ‘yan shekara bakwai, ku dake su a kan sallah in ba su yi ba sun kai shekara goma. Saboda sallah za ta raba ka da bari-bari a kan yaro. Idan yaro kai rabo ya tsaya da sallah, to ka huta bari-bari, ita za ta yi masa seti. Idan zuciyarsa ta ta'allaka da masallaci, to ka huta da fitina. Yana daga cikin masifar da iyaye suka fada a ciki, rashin kula da sallolin ‘ya'ya, har yaro ya kai wani manzili, ya je ya ci karo da masu shan taba, ya ci karo da masu naɗa wiwi, da masu shan sholisho, shikenan sai ya yi nisa baka ankara ba. Bari bari ba za ta yi maka amfani ba idan yaronka baya sallah. sannan haka wanda ya yi wayo ya san abin da yake yi idan kana so wannan duniyar ka fahimce ta ka gane ina ta sa gaba kana musulmi to ka tsaye da sallah matakar kana musulmi ba ka sallah to Allah ba zai maka yadda kake so ba ƙwarai da gaske in ba ka yi haƙuri ka tsaye da sallah ba to shi ma Allah ba zai maka yadda kake so ba shi yasa duk waɗanda ba sa sallah walakantattu ne duk abin da kake so a duniya ba za ka same shi ba idan ba ka yi sallah ba haka za ka yi ta ganin shirinka yana watsewa haka za ka yi ta ganin tsarinka yana warwarewa saboda ba ka sallah kuma ba bambanci tsakanin wanda baya sallah yana da awar musulunci da kafiri ba bambanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abin da ya raba tsakaninmu da su shine sallah wanda ya batta ya kafurta. Ka fahimci matsayin sallah a wurin Allah maɗaukakin sarki ya riga da ya hukunta ta, ya kuma sa mata dokoki, ya kuma sa mata lokaci. Ka ji a karatun malam, ya ce, Sallan nan fa hamsin aka wajabta, annabi sallallahu Alaihi wasallama bai gushe yana neman ragi ba, har aka rage ya koma biyar a rana ba hamsin ba, Allah ya yafe arba'in da biyar a aikace. amma ya ce, Ma yi baddalul ƙaulul dayya, wa ma ana bi zallamin lil abid, ni ba na canza magana, don haka ladan hamsin zan bayar, don hamsin ne niyya tun farko, ku yi biyar in ba ku ladan hamsin. Kuma Allah ya sanya ta ba ta lokaci, Allah ya ce, Inna salata kana ta'alal mu'mini na kitaban mawkutan, sallah akan mummunai farali ne wanda aka sa masa lokaci. don ka gane cewa Allah bai yadda ba bai bari ba kai masa wasa da sallah hatta mayaka bai yafe musu ba a wajen yaki Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah in kana cikin su ana yaki ka tsayar zaka tsayar musu sallah ga yadda za a yi ana yaki zaka tsayar da sallah to ga yadda za a yi فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك yadda za a yi arabu biyu a ɗauki makamai rabi su zo su yi sallah tare da kai rabi su riƙe makamai suna gadi idan ka yi sallah tare da rabin farko to sai su juya sai su karɓi waɗancan waɗancan su dawo sai su ɗora tare da kai sai su ƙarasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fayyace abin da Allah yake nufi a nan wacce ita ake cewa sallar tsoro ita ce sallar yaƙi abin da ake nufi fa idan raka'a biyu za a yi yaƙi ne a halin tafiya idan annabi sallallahu alaihi wasallama ka tsaya a matsayin liman ka raba mamunka gida biyu rabi su ɗauki makami, su hau duwatsu, su bi lunguna, su bi cikin duhuwar jeji, su je suna gadonku. Su kuma waɗannan rabi su yi sahu a bayanka, ka yi raka'a ɗaya tare da su. In ka ɗago raka'a ta biyu, to daga nan za su barka, kowa ya yi sallah da karatunsa. Kowanne a cikinsu ya yi karatunsa na sallah, ya yi ruku'u, ya yi sujuda, ya yi zaman tahiya, ya yi tahiya ya sallame. Annabi sallallahu Alaihi wasallama yana tsaye raka'a ta biyu. Ka taɓa jin wannan sallar in ba irin wannan yanayin ba? Mutum ya yi sallama ya bar limaminsa? Idan kai tahiya, ku yi tahiya ku sallame sai ku ɗebi makamai, sai ku karɓi waɗancan, sai su rugo su zo sai su yi sahu a bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yayin da yake tsaye. Sai ya yi ruku'u da su, ya yi sujuda, ya yi zaman tahiya, ya yi sallama, sai su tashi su cika tora ka'a ɗaya sai su yi sallama. Wannan ana yaƙi. Amma wani shashasha yana filin ƙwallo? Ana yaƙi ba a yafe sallah ba, sai wanda yake filin ƙwallo? daga nan ya wuce ya ci tuwo ya tafi gidan fim kallon ibro masu yaƙi jihadi wanda halin da suke ciki ya kai Allah ya ce ya yafe inda Allah zai yafe sallah to da ya yafe waɗannan kun fita neman yadda ta ne kun fita ɗaukaka addini na ne don haka kun ba da jininku da dukiyoyinku da lokutanku da lafiyarku don ɗaukaka addini don haka na yafe muku sallah sai kun dawo ku yi sallah inda a ce Allah zai yafe sallah wallahi da ya musu haka amma ya ce to ko jam'i ma bai yafe ba abin da zai ƙara baka tsoro game da al'amarin sallah kasancewa ba sassauci Allah bai yi ragi ba yayin da yaƙi ya lafa ne za a yi irin wannan sallar a haka idan fa yaƙi ya yi yaƙi ɗauki ba daɗi ya yi ɗauki ba daɗi. A lokacin da ba za a samu nutsuwar da har za a rabu biyu wasu su yi gadi wasu su yi sallah ba, ba za a san nutsuwar da za a tura wani a matsayin limami ya ja sallah ba. Ana kan yaƙi an rincaɓe, na kan doki yana kan hayi, na ƙafa yana kan ƙafa. Ana sokekkeniya sai lokacin sallah ya yi, Allah ya ce fa'in khiftum farijalan auruk banan, idan tsoro ya yi tsoro, guri ya yi wuri, to ku yi sallah a kan ƙafafunku masu yaƙi a kan ƙafa, ku yi sallah a kan hayi a kan dawaki masu yaƙi a kan dawaki, ku yi sallah a haka, farijalan auruk banan, da masu gudu a kan ƙafafunsu, da masu sufuwa a kan dawaki. ana kaiwa sara, ana kaiwa suka, da haka za a yi sallah. Ka iya ce min wace irin sallah za a yi, irin wacce za a yi. Itan. Da yaya mutum zai yi sallah akan doki yana yaƙi, da yaya mutum zai yi sallah akan ƙafarsa yana gudu da takobi yana yaƙi. Malaman fiƙo suka ce haka zai yi ta a cikin zuciyarsa. In yayi kabbara, a nufinsa ya yi kabbarar harama. sai ya karanta fatiha ya yi sura in ya yi kabbara a nufinsa ya yi kabbarar ruku'u ko da bai sabu damar ruku'un ba in ya yi sami Allahu liman hamidahu a zuciyarsa ya ɗago daga ruku'u kenan ko da ruku'un bai yiwu ba in ya yi kabbarar tafiyar sujada a zuciyarsa a zuciyarsa ya yi sujada yana tasbihi yana kabbara har ya zo tahiya yanzu ina tahiya a zuciyarsa kuma yana sara idan ya gama tahiyya ya sallama wanda yake kallonsa bai san sallah yake ba wanda yake kallonsa yana kallon mai yaƙi ne amma shi a zuciyarsa sallah yake to haka sallah take a wajen Allah to idan wannan mutumin da yake cikin wannan halin Allah bai yafe masa sallah ba lokacin ta yayi yayi ta a haka kai dan me kana kan yashi dan me zaka ce baka da lokacin yin sallah kuma dan rasar kunya ka zo ka hada salloli biyar ko shida kace zaka jirge su a lokaci guda saboda a gidanku ake karba in dai wannan bawan Allah da yake yaki ba a yafe masa sallah ba don Allah matasan mu me za ku gaya wa Allah ranar alkiyama idan ba ku yi sallah ba babu mara kunya irin wanda zai ki yin sallah da gangan sai lokacin ta ya wuce yake dai rama ba shi da kunya an ce ka yi an baka lokaci an yi maka wannan lokacin an maka aron numfashi an maka aron dama an huwace maka dukkan wata dama ka ki ka yi sai da lokacin ya wuce kai raɗin kanka Allah za ka yi haka wato dole a karɓa in ba haka ba fa mu fahimci al'amarin a wajen Allah ba mai sauƙi ba ne an gama yi maka rangwamen daga hamsin ta dawo biyar sannan an rarraba maka ita tun daga asuba ba za ka ƙara sallah ba sai azahar in dai dole ne tun daga azahar har la'asar daga la'asar sai magariba daga magariba sai isha aka ɗan matso da ishan kusan magariba saboda a baka isasshen lokaci kai bacci zuwa asuba kafin a sake tashinka amma a hakan ka ce baka da lokacin asubar ma tsakanin magariba da isha gaba ɗaya baya wuce awa ɗaya kuma an yi haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yayi jinkirin isha sai da dare yayi dare ka iya cewa misalin karfe goma da wani abu sannan aka yi isha masu jira sun galabaita aka idar ya ce in ban da gudun kan na matsa muku da wannan shine lokacin da ya fi dacewa da ita amma a hakan aka dawo da ita jikin magariba saboda a buɗa maka tsakaninta da asuba ka kwanta ka yi bacci isasshen bacci ka tashi da asuba amma wani bai yi ishar ba ya tafi kallon ƙwallo bai dawo ya yi bacci ba, bai kwanta bacci ba sai karfe uku da rabi. Da haka kamar an masa tsinannan duka, in an kira sallar asuba sai ji kamar an ɗora masa buhun gero. Kaga ba zai iya ba, kuma kowace irin dama Allah ya baka. Cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, wani ya zo da ciwon basir, ya ce ya ma'aikin Allah ba da lafiya. ba su dina damuna. Idan na tsaya a tsaye duburata kamar za ta zobe, kamar za ta zizzigi, zafi ciyo. Na ɗanyi gofo ne yake jin ɗan dama-dama. Da ruku'u da sujada yadda ake bukata su ba na iya yin su yadda ya kamata. Allah salama sai ya ce, Kaga, salli ka'iman, fa'in lam tastati fa ka'idan. fa'in lam tastati fa'ala jambe. Ya ce, Kai sallah a tsaye, idan ba za ka iya a tsaye ba, ka yi a zaune, idan ba za ka iya a zaune ba, ka yi a kwance. Ha, bai ce masa ba, a'a, Imrana, tun da dai ba ka jin daɗi, al'amarin nan kuma na lafiya ne. mu kuma sallan nan kaga idan babu tsaiwa babu ruku'u ba sujada ba sallah ibrana aje a zauna in an warke in yaso a rama bai gaya masa haka ba sai ce kai a tsaye idan a tsayen ba zai yiwu ba kai a zaune in a zaunen ba zai yiwu ba kai a kwance a wata riwaya fa in lam tastati fa aumi ima'an idan a kwancen ma ba za ka iya ba kai ima'i ima'i shine kai kwatance da idanka ko a zuciyarka gwargwadon damar da za ka samu kai sallah amma ga sunan asibiti ba su da lafiya ba sa sallah za a jingina mutum a fulo a gadon asibiti a gindaya masa langar tuwo da miya ya gyare shi gaba ɗaya ya yi gyatsa ko aka masa biredin jaka uku da ƙatuwar moɗa ta shayi, ya zuƙe ya kwankwaɗe ya yi gyatsa kuma ya ci gaba da nishi.
sallah fa ba zan iya ba
wai ba zai iya ba ba daidai ba ne ba hankalinka kawai za ka rasa hankalinka ne kadai idan ka rasa shi babu sallah amma inda kana hankalinka a kwakwalwarka za ka yi sallah najasa ba ta hana sallah rashin iya tsayuwa baya hana sallah rashin ganin alkibla baya hana sallah in dai haka ne damarka marar lafiya ne ba zai iya tsayuwa ba ba zai iya kallon alkibla ba ba zai iya yiwuwa fitsari ya wanke ba ba zai iya yin alwala ba ba zai iya yin taimama ba ba za a iya shafa masa ruwa ba ba za a iya kai shi banɗaki ba ba za a iya wanke masa bayan gida ba ba za a iya wanke masa fitsari ba ba za a iya raba shi da katata ba ba za a iya amma idan an ce kamilu zai ce mm? zai gane wannan gwaggwace daga ƙauye wannan baffa ne daga ƙauye zai gane wannan kaza ne kuma zai gane wannan biredi ne to zai yi sallah zai yi sallah a cikin kashi eh a cikin fitsari eh babu alwala eh babu taimama eh ba ruku'u ba sujada eh zai yi sallah zai yi sallah dan me Allah zai baka lafiya baka yi sallah ba me kake jira kuma kana so Allah ya baka aikin yi kuma kana so Allah ya baka admission a makaranta kuma kana so Allah ya baka matar da kake nema kuma kana so Allah ya, ya, ya, ya sa wani ɗan siyasa ya baka kuɗi da ke kai macacciyar zuciya ce, amma ba za ka yi sallah ba. Ga sunan ba sa sallah suna son shaye-shaye, kuɗin sayan kayan shaye-shaye ma ya gagare su, wannan bai ishe ka wa'azi ba? Naira hamsin ta sayan tiramol ta gagare ka. Kai ba ka yi sallah ba, kai ba ka san hamsin ɗin ba. Kuma ka bi kana ƙoƙarin kai sata, ka saci takalmi, ka je ka sayar, ka saci waya, ka je ka sayar, ka saci kaza, ka je ka sayar, ka sayi abin sha, ka ɗirka, kai da arziki sai dai kaga ana yi kai da zaman lafiya sai dai kaga ana yi kai da ƙoshin lafiya sai dai kaga ana yi duk wanda yake so ya zama mutum to ya tsaya akan sallah ita kuma sallah sai an yi hakuri shi kuma malam ya magana akan hakuri amma kuma naga alamar mai lokaci ba zai yi hakuri ba don haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sada mu da alkhairi Allah ya tara mu a cikin lada lokaci yayi aga shugaban majalisa ba zai ba zai take mu ba yau na muna amfani da wannan dama muna masu godiya wa Allah subhanahu wataala wanda ya mana arzikin hallara a wannan farfajiya mai albarka a wannan anguwa tamu mai daraja muna ƙara gode masa tsarkakakken sarki sannan muna godiya wa 'yan uwa mahalarta na kusa da na nesa masu sauraro daga kusa masu sauraro daga nesa Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin lada muna roƙon subhanahu wataala ya ƙara mana ƙoshin lafiya da aminci a wannan ƙasa tamu da garuruwa namu ubangiji Allah subhanahu wataala ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya sanya albarka cikin dukkan abin da ya bamu ubangiji Allah ya huwace mana abin da ya mana wahala abin da ya mana tsanani ubangiji Allah ta'ala ka sauƙaƙe mana shugabanninmu Allah ka sanya musu adalci a cikin zukatansu ka sanya mu a cikin zukatansu ka sanya bukatunmu a cikin zukatansu ka ba su mashawarta na kwarai Allah subhanahu wataala ka sanya albarka cikin iyalanmu zuriyarmu ɗayayenmu ubangiji Allah ta'ala kai musu albarka muna albarka cikin ayyukanmu da kasuwancinmu da sana'o'inmu ubangiji Allah ka ƙara albarka a wannan ƙungiya mai daraja ka ƙara mana haɗin kai da zaman lafiya ubangiji Allah ka ƙara mata ɗaukaka Allah subhanahu wataala ka fahimtar da mu addini ka ba mu ilimi mai amfani ka amfanar da mu abin da ka ilmantar da mu Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita lakal hamdu ala ma qadaita ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اجعلنا لك شاكرين وجعلنا لك صابرين وجعلنا لك مخبتين أواهين منيبين اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين